الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis sha biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu da watan maris meladiyar haihuwar annabi isa ɗan na na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2027 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda wannan shine darasi na sha biyar a jerin darussan tafsirin ramadana wannan shekara kuma shi yake zamantuwa darasi na hudu a cikin suratul fathi wanda a jiya mun kwana aya ta tara fadin Allah subhanahu wa ta'ala لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا yau in Allah ya kaddara za mu fassara aya kusan guda hudu da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga aya ta goma da yarda ta Allah zuwa aya ta goma sha hudu insha Allah har sai Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima Allah ce innal ladhina yubayyi'unaka lalle wa'inda suke maka mubaya'a ya kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to inda ma yubayyuna Allah sani dai a cikin haƙiƙanin al'amari suna wa Allah subhanahu wa ta'ala mubaya'a ne yadullahi fawqa aydihim hannun Allah subhanahu wa ta'ala yana saman hannayensu faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda ya walwale alkawalin da ya doka wa Allah to ya walwale dan kansa wa man aufa bima ahada alaihi Allah kuma duk wanda ya cika abinda yawa Allah alkawali fasayu'tihi fasayu'tihi ajran azima da sannu Allah subhanahu wataala zai bashi lada mai girma Allah ya sa da mu ciki masu gace wannan ayar ta innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lalle waɗanda suke maka mubaya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna wa Allah subhanahu wa ta'ala ne mubaya to me mubaya mubaya shine dora hannunka akan hannun wanda zaka wa mubaya ka yarda da duk abin da yake akai to Allah ya ce wai suke maka mubaya to sun wa Allah subhanahu wa ta'ala ne a haƙiƙanin gaskiya sun wa Allah subhanahu wa ta'ala ne inna ma yubayi'una Allah Allah suka wa mubayi'a me yasa li'annaka muballighun 'anillah saboda kai annabin Allah kai ne kake sada sako daga Allah subhanahu wa ta'ala abinda shi Allah yake da bukata to kai ne Allah yake baiwa ka kawo halittarsa sannan kuma idan suka taimaki addinin Allah idan suka taimake ka to sun taimaki addinin Allah subhanahu wa ta'ala ne daga ƙarshen wannan ayar malu suka tattauna wata matsaloli kamar haka matsala ta fari da Allah ya ce in yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannayensu to jama'a malamai sun tattauna akan wannan matsalar shin Allah yana da hannaye ba shakka kafin ba da amsar wannan tambayar a aqida mutahalus sunna wal jama'a i'tiqadan da a zuciya abinda muke akai kakanni da iyaye na sunna shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannaye wanda alƙur'ani mai girma ya tabbatar da haka hadisai masu ɗimbin yawa sun tabbatar da haka na daga cikin abin da alƙur'ani ya tabbatar na cewa Allah na da hannu ya zo a suratul ma'ida aya ta 64 Allah yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يضاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Allah ce wa qalatil yahudu yahudawa suna cewa yadullahi maghlula wai hannun Allah a tabbahe yake baya saki kaga Allah ne da kasance yahudawa suna fada cewa hannun Allah tankwahe yake baya bayarwa sai Allah ce gullat aidihim Allah ya tankwafe hannayensu walu'in kuma Allah ya tsine musu bisa wannan suna zargin Allah da rewa sai Allah ce kai bal yadahu mabsutatan sai dai hannayen Allah subhanahu wataala a sake suke yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa yadda yake daga dama malamin tafsir sun tabbatar cewa wannan ayar tana tabbatar da hannu wa Allah subhanahu wataala ba wani kudurar Allah ko kuma wani abu a'a hannun da kansa ne haka Allah ya fada kuma wajibi ne kai imani cewa Allah na da hannu saboda shi Allah ya tabbatar maka kansa hannu aya ta gaba a suratul sadi daidai aya ta 75 Allah na cewa wa shaydan iblis la'natullahi alayhi Allah ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali Allah ne yake tambaya yace wa shaydan ma manaka mi ya hana ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kayi sujuda wa halitta da ni Allah na halitta da hannayena kaga Allah ce bi yadayya da hannayena ba bi kudrati bane a hannaye ne Allah ce astakbarta washran girman kai ne ya kama ka am kunta min al-ayyi ko kana cikin kautar tsiyaci a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu fadar cewa Allah na da hannu ba sa gilguwa suna da dimbin yawa amma mu takaita akan hadisi guda biyu hadisin farko hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim Allah ya kara musu rahama sun fitar a cikin a cikin sahih nasu cewa a hadisi shafa'a hadisin da mutane annabi yake bayanin cewa mutane za su zo wajen za su nemi ceto wanda malamai sun sha karantar da mu wannan hadisin to manzon Allah yana faɗa game da abin da shafi annabi Adam sai mutane su ce wa annabi adam annabi ne ya fada wa ya fada wa manzon Allah Allah ne ya fada wa annabi abin da zai faru anta abul bashari kai kai ne uban halitta gaba daya khalaqakallahu bi yadayhi Allah ya halicce ka da hannayensa kaga hadisin ya tabbatar da cewa Allah yana da ni yana da hannaye hadisin al-Imam Muslim shi ma ya tsara tabbatar da wannan maganar cewa Allah annabi ke cewa inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'an nahar Allah yana shimfida hannayensa na rahama dan ya yafe mu wanda yayi qur'a da daddare dan Allah ya yafe mu wanda yayi laifi da rana ma'ana ubai subhanahu wataala yana maraba yana lale maraba da duk mutum da zai yi zinubi cikin dare kuma ya zo a wayi gari ya roki Allah subhanahu wataala gafara kana kuma Allah yana shimfida hannayensa da rana saboda in mutum yayi kurakure da dare ya roki Allah subhanahu wataala gafara Allah na gafarta masa daga jama'a a takaitan takaitawa akan akidar mu da muke akai kuma har gaban Allah haka muke kujurtawa shine Allah subhanahu wataala yana da hannaye sai dai hannayen Allah ba irin hannaye na ko irin naka ba wannan shine akidar mu sannan kuma wajibi ne mutum ya yarda da abin da Allah ya siffanta kansa da shi fishin siffanta Allah da abin da ya siffanta da kanshi kansa da shi wannan ba karamin kuskure bane a babin aqida Allah ya tsare mu to sai tambaya ta gaba masala ta gaba shine to bi ake nihi da hannayen Allah yadullahi fawqa aydihim da Allah ya fada hannun Allah yana saman hannayensu bi ake nihi da shi malaman tafsiri sun kara wa juna karatu game da wannan a wannan jumlar yadullahi fawqa aydihim a cewa da maganganu guda uku maganganun tarin shine yadullahi fi thawabi fawqa aydihim fil wafai yadda suke cika alƙawali to haka Allah subhanahu wataala yake sam hannunsa yake sama akan gudun ba da lada sun wa manzan Allah mu baya sun dora hannayensu akan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu cika alƙawari ko to shi kuma Allah hannunsa yana saman hannayensu akan ba su lada jama'a mun fahimta wannan zance na fari kenan zance na biyu yaduhu fil minnati alaihim bil hidayati fawqa aydihim bil ta'a hannun Allah bangaren kyauta da shari'a yana saman hannayensu akan da'a wa Allah subhanahu wataala ma'ana sun bi Allah wa da'a to shi kuma sai Allah ya bi su da shari'a da kuma baiwa kala kala a rayuwa zance na uku da malamai suka yi akan wannan ayar shine ay yadullahi suna nufin quwwatullahi karfin Allah subhanahu wataala wa nusratu wa nusrati wa nusratihi da kuma taimakon Allah wa nusratuhu fawqa fawqa quwwatihim wa nusrati wa nusratihim yana saman karfin su da kuma taigudun gudun wasu ma'ana karfin da Allah subhanahu wataala karfin Allah yana saman karfin su gudun wadda Allah yake bai wa manzan Allah ya fi gudun wadda suke suke bai wa manzan Allah manzan Allah wannan shi ne maganganun malamai almuhim malamai suka ce daga cikinsu akwai al'imamu ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala cewa yadullahi fauka aidihim to ba shakka ana nihin watan Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar wa kansa da hannu hannun Allah yana saman hannayensu da suka dora hannayensu akan manzon Allah to shi ma sai Allah ya dora taimakonsa da agajinsa ta bangaren amfani da hannunsa a wannan wurin Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai mas'ala ta uku jama'a me jayo sahabbai suka dora hannayensu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dalilin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubayi'a sannan kuma ita wannan mubayi'ar akan mi suka yi ta malami suka ce daga cikin su akwai al-imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-alusi afwan ba alusi ba mustafa al-adawi ya haka ito wannan magana al'imamu al'urtabi shi ma ya zano ta cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sun wa manzan Allah mu baya ne a sulhul hudaidiyya a fil hudaidiyyati a wani wanda ake cewa hudaidiyya a shekara ta shidda bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to sun dora hannayensu ne da zimmar ala adamin firari ba za su gudu su bar manzan Allah ba ɗaya kenan ko ba za su gudu ba su bar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sun wa manzan Allah duk hali duk rintsi duk ruwaya suna tare da manzan Allah ba gudu ba ja da baya sannan wasabat fil qatl idan kuma ta kama za a yaki kafirai ba za su tsere ba suna tare da manzan Allah wajen yaki ba za su ja da baya ba sai inda karfi su ya kare sannan kuma wal mulaq wal mulaq wal muwajaha wal muwajaha hatta maut za su fuskanci abokanan gaba har zuwa Allah ya kabi rayuwarsu wanda Muhammad bin Ishaq a cikin sirarsa da ya ambata yace abin da ya faru ya jayo haka har sahabi suka manzo Allah wannan mubaya'a cewa za su tabbata za su yaki kafirai sannan kuma ba za su gudu ba abin da ya jayo haka shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a abin nan a yakin a wannan abin a sulhul hudaybiya zai tafi umara a shekara ta shida manzon Allah ya fito da sahabi mutum 1400 a kauli mafi rinjaye na malamai mutum 1400 a cikin watan zulqa'ada suka kama hanya zuwa zuwa garin zuwa garin garin makka to a saman hanya sai kafirai suka ji labari kafir suka samu labarin abin da ke faruwa duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wani da ake cewa Asfan wanda wani wuri tsakanin Makka da Madina to sai aka bai wa manzon Allah labarin cewa ba ga kafirai mutanen Makka Qurayshawa sun tana da makamai azimma ba za su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya shiga cikin garin Makka ba to wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda kowa dai ya san Umar ko to sai annabi ya kira Umar dan Khattab da zimmar zai aike sa ya tafi garin Makka ya je ya tarar da Abu Sufyan da manya-manyan kafirai Qurayshawa na zamanin akan cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa yaki yazo ba ya zo ne dan yayi umara da sahabbansa su 1400 ba fa yaki zai ba abin da ya fitar da shi daga makka ba yaƙi ba ne umara za a yi shi da sahabbansa za su su yi mawafi ne su yi abin da yake na nuski su koma garin madina to sai umar ɗan khatta bai ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya manzan allah inni a khafu ƙorashin ala nafsi ya ce ni ina ji makaina tsoron ƙorashawa ina ji makaina saboda duk abin da aka yi to sun fi jin haushi na akan kowane sahabi ko kuma ita ba wani wanda ya bakanta wa saburai shawa da rai kamar umar dan khattab ya ce inni a khafu ƙorashin ala nafsi ina jin tsoron abin da zai kai ya kawo tsakaina da ƙorashawa sai ce wale sabi makata min bani ali bin kabu man yamna'uni kuma idan na tafi maka a dangin family na babu wani wanda zai tsaya min fa a yanzu ni kadai zan shiga garin makka sannan kuma ga sun sun ga irin abin da na faru ya faru da su lokacin zan bar gari saboda lokacin da zai bar gari shelaye a bakin harami harami ya zo ya yi tsalla raka a guda biyu ya ce ta jama'a ku jiya banzan Allah ya bar gari cikin dare ya ce ga ɗan khattabu kuma zai bar garin makka da ba da dare ba daga duk wanda ya san haihehe ne da uwarsa kuna ji maganar duk wanda ya san haihehe ne da uwarsa ya haihu wajen uwarsa yake son uwarsa ta ƙara haihuwar wani wanda ba shi ba matarsa zamanto bazawara ɗiyansa marayu ce mahalu bayan dutse ga ga dutse ta yace mu haɗu a can ya ce kaga yanzu kuma haka muka haka na baro garin to kuma yanzu in na koma ni kadai to al'ura suna iya tamewa sai ce amma manzon Allah shawara ta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace kuma waqad arafta quraishun ada waqad arafat quraishun adawati iyaha kuma ƙuraishawa sun san yadda nake kyamata su nake ƙiyayya da su nake adawa da su wa ghilzi alaiha da kuma tsananta musu da nayi ban bar su suka huta ba sai ce walakin ni adulluka ala rajulin sai dai fa annabi Allah in dai zan bada shawara to zan so na nuna maka wani mutum a'azzu biha minni wanda shine mafi daukaka ya bi ni kima a yanzu a wajen su a wajen ƙuraishawa in zai magana to za su saurare shi sai annabin Allah ya ce masa waye sai ce ya annabin Allah Usman dan Affan ne shi ya Usman dan Affan ina ganin a tura sa ya gani in tahi da ni na dai abubuwa suna ya tafi cikin dan suna ya bacewa amma shi in ya tafi to abubuwa kuma da ikon Allah za su daidaita sai manzo Allah ce babu lahi ka ji manzon Allah na dokar mi shawara sai ya ce Usman dan Affan da ka je ka gaya wa Abu Sufyan da manya-manyan kafiran Makka cewa ba ni ban zo yaki ba na zo ne don na yi ziyarar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala na girmamar da alfurmar ɗakin da aka ina nema da a barni na zo na yi wannan aiki na umara usman ya kama hanya ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ba tsarin mutum ba ne can da mai kuɗi ne a cikinsu kuma ɗan dange ne a cikin kun fahimta to kasan shi mai kuɗi a cikin al'umma ko ta riga da Allah ya masa ko kun fahimta to da haka sai Usman ya kama hanya fa kharaja Usman ila Makka sai ya kamo hanya tiryan tiryan gashi nan zuwa shiga Fa falaqiyahu falaqiyahu abanu aban bin abanu sa'id bin al-as sai wani mutum da ake cewa uban ya hadu da shi lokacin da Usman ya shigo Makka ko kafin ya shiga Makka sai ya sai ya tarbe sa kaga sai ya tarbi Usman dan Affan ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya saurare sa kaji kaji gadi zan zo wajen suwa ne da suwa ne da haka ina son kai min jagora wajen su abu sufiyan na je na tar da su na faɗa musu sakon annabin Allah fantalaka usmanu hatta ata aba sufiyan haka usman ya zo sai ya zo gun abu sufiyan saboda shine sarkin makka a wannan lokaci da manya-manyan ƙorashawa ana tare فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به daga sai ya gaya musu faga sakon manzon Allah cewa annabin Allah bai zo don ya yake ku ba manzon Allah ya zo ne don yayi aikin umara da aka zancen a tare annabi bai taso ba a ai hakuri annabin Allah ya shigo lokacin da Usman ya kare karanta musu sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun ji kai Usman kai da ka shigo maka yanzu muna ganin kima ka da daraja ka da mutuncinka daga mun baka dama kika je kai umarka amma shi manzo Allah zan ya shigo bai taso ba kai mun baka dama sai ce ina in ni ba zan yi umara ba sai annabin Allah ya yi shi mun fito da jama'a da ni ba zan yi ba ma kuntu li af'al hatta yaquba bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan yi tawafi ba sai manzon Allah ya yi tawafi to jin haka sai quraisha suka rike usman a to kaga kenan mun samu aksa suka rike shi suka yi garkuwa da da Usman dan Affan to labari sai zo manzon Allah ba daidai ba sai aka samu labari cewa ai Quraishawa sun kashe Usman dan Affan ko kun bayyana haka yazo kunnan manzon Allah da kunnan sahabbai cewa an kashe Usman dan Affan to sai manzon Allah ya ce wa sahabbai la nabrahu hatta nunajiz hatta nunajiz alqawm ba za mu gushe ba sai mun yaƙi sai mun fuskanci wa'incin mutane Allah ya ga niyyarmu da manufarmu ba yaƙi muka fito ba amma tunda take suka iya wata rinta idanu su kama muna mutum to ba za mu saki dan uwanmu ba haka nan saddan ba za ta kurba ba yace wallahi za mu za mu ba za mu gushe ba ba za mu gushe ba face muna masu karbo dan uwanmu sai mun sai mun fuskance su da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa sai manzon Allah ya kira mutane zuwa mubayi'a to ku zo jama'a mun fito da niyyar umara kuma yanzu ga ta canza zane yanzu ba ta fita daga zama mi umara ta koma mi yaƙi to lokacin ne suka zo suka annabi ya aza hannun sai tara hannu sahabai suka dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannayensu akan hannun annabi suna ma manzon Allah mubaya'a cewa in aka tafi babu ja da baya in aka tafi ba za su yi rabon kaya ba in aka tafi za su fuskanci kafare har zuwa ƙarshen rayuwarsu jama'a mun fahimci wannan to cikin mutanen da ke da kwai da aka hito akwai wanda shi bai mubaya'a ba akwai wanda shi bai mubaya'a ba wanda ana ce masa daga abin wani mutum ne ibn qais wanda shi bai mu manzo Allah sallallahu mubaya'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna uthman allahumma inna uthmana fi hajati allahi wa hajati rasulih yace ya Allah ga Usman dan Affancin a Makka yana cikin bukata zuwa ga Allah yana da bukata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa daraba bi ihda yadayhi ala yadayhi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa guda akan hannayensa bayan sahabbai kowa ya dora hannunsa ko to sai ya ce ga mubayar Usman Usman ma ya yi min mubaya'a ko kun baita baya nan amma sai ce na wakilci Usman dan Affan ya yi min mubaya'a to jin haka cewa ba sahabbai su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su tinkare kafirai sai aka ce to a tariki yanzu musulmai fa sun yi karfi mutum 1400 kuma za su tinkaro ku suka ce to a tariki me ya kamata a yi suka ce yanzu abinda za a yi suhail suhail kai ka je shine khatibul kin larabawa in za a yi magana a yaran larabci cikin dusun sallama masu hailu suka ce to kai su hailu ka je ka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka iske sa ku tattauna suka aiko su hailu sai annabi ke cewa laqad sahula lakum min amrikum hakikan al'amarin fa yanzu yazo da sauki faqad arada alqawmu sulha tunda su suka nemi ayi sulhu tunda su suka nemi ayi sulhu yanzu to shikenan mu karbi sulhun da suka nema ina batun fahimta suka nemi a yi su zagado a zauna ga su hailu ga manzan Allah ga wasu da takin kakure sun to daga maka tawaga suna ba bari mutum guda ya taho shi kadai ba sabon da bai faruwa ba aka zuwa aka zauna sai manzan Allah ce to a rubuta takarda a rubuta takarda suka yarjejeniya suka yarjejeniya tsakanin su da da da shi da shi suhaib tunda shine wakilin qurayshawa kamar haka na fare daga yanzu za a aje makami tsakanin annabi da ƙurisha tsawon shekara goma babu wanda zai ƙara yaƙi wani shi annabi ba zai togarinsu da yaƙi ba su ma ba za su togari manzan Allah da yaƙi ba ba za su taimaka wai suka ji wani kabila za ta yi fana da manzala su kamata a hajji doki ba za su yi ba ɗai kenan ko sannan kuma duk wanda ya zo musulmi a shi annabi sallan duk wanda ya zo gare shi yana musulmi to ya maida shi idan mutum ya tsere ke daga maka a matsayin ya musulunta ya yi gudun hijira to annabin Allah ya maida shi amma kuma duk wanda ya yarda daga da madina ya koma maka to ya zo ya zo na can kenan har abada kun gane annabi ce bai balai ya yarda aka yarjejje aka aka tsara to sai annabi sai ya ci a rubuta takarda tunda da an yi yarjejje ko akwai bukatar a sa hannu sai manzon Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jinkai sai su da ya ce da magana in ji su hailu wakilin wa ƙureshawa ya ce amman rahamanu fa wallahi ma adari ma huwa ya ce shi an rawar ba san waye ba waga kalma ban yadda ba a rubuta ta walakin nuktu bismikallahumma sai dai a rubuta bismikallahumma sai dai a rubuta bai rama da bismillahir rahmanir rahim sai dai a rubuta bismikallahumma tun daga nan annabi ya ce ba matsala a ji a rubuta sun suka ce a wallahi su ba su yarda ba su kuma ba su rubutawa sai dai a rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi ce ni na ce a rubuta bismikallahum ba ce sama'an wa ta'ati ya rasulullah yanzu kan mu maka da annabin Allah kai ka ce rubuta sai muka rubuta suka rubutawa bismikallahumma sai annabi ce to kuma ko rubuta hadha ma qada alayhi muhammadur rasulullah wannan shine yarjejjeniyar annabi muhammad manzon Allah sai su hali ya ce wallahi lau kunna na'lamu annaka rasulun ma sadadnaka anil baiti da mun yarda kai annabi ne babu hana shiga maka ba daga zancen rasulullahi bai taso ba a sa muhammad dan abdullahi a gaisu nawa banka kawai yace ba sai bai yarda ba bai yarda ba kawai annabi yace annabi ke cewa eh suka ce kuma wa ma qatalnaka da ba mu yake ka ba walakin uktub muhammad bin abdullahi in kana son zaman lahiya rubuta Muhammad dan Abdullahi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi inni la rasulullah yace na rati da Allah ni annabin Allah ne walakin kazzabtumuni sai dai kun karyata ni sai ke wa mai rubutu uktub Muhammad bin Abdullahi rubuta wannan shine sulhun muhammadu dan abdullahi ya ce ina shi ma bai shi ya shahir abdul ya rubuta bin abdullahi bai iya ba a ya ce ina suka ce to annabi ya ce masa ina ne aka rubuta ya goge aka ci gaba sai annabi ya cewa ala allah tahulu bainana wa bainal baiti fa nadhuhu bihi yarjejjeniyar da za mu zo katsar da mu da ku shi ne daga yanzu kada ku ƙara shiga tsakanin mu ɗakin kaba duk lokacin da muka so za mu zo aikin hajji umara to za mu zo saboda lokacin ba a farlanta yin aikin hajji ba dan da an farlanta to duk wanda ya kawo ya tare hanyar wallahi tura shi za a yi shi shi Allah in ya ce a yi abu sai ka ce za ka tsaya ka katange mutane akan Allah Allah kusa da kai yake yi sai a je a yi ko kuma ta eh duk masu cewa ai sai bayan raina za a yi kaza sai Allah ya kashe kuma a ji a ta yi eh ba abin da kuma za a yi to sai suka ci annabi ce to daga yanzu muna son ba za ku ƙara shiga tsakaninmu ba mun haƙura yanzu ba za mu ƙara shiga tsakaninmu da ɗakin ka'aba ba sai su yake cewa wallahi la ta tahaddathu al-arbu anna akhadna duqtan walakin zalika min al-amil muqbil yace kada a ce fa lara su dinga labarin labarin cewa fa Qurayshawa sun yi rauni jin tsoro ne yasa muka kama muka bar kuka shiga ganin yawan ku amma kai haƙuri waga shekarar ba za ka shiga ba wannan shekarar dai ba kai ba umara sai dai wata shekara mai zauwa manzo Allah ce ya yarda ko kuma ita sai fakataba su faqala suhayl wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radtuhu ilaina kuma daga yanzu duk wanda yazo daga makka zuwa wajenka akan cewa ya musulunta ya bar addinin kakanni da uwaye bautan lata da uzza da manata to kamido shi sai su masauke subhanallahi tsarki ya tabbata da Allah kaifa yuraddu ila almushrikina wa qad jaa musliman ya za a yi mu meda shi wajen mushrike bayan ya zo yana musulmi ya za a yi mu meda shi wajen mushrikai bayan musulmi ne to suna cikin wannan abun wannan na jayayyar a ƙarshe dai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da aka je aka abun nan har Allah subhanahu wataala ya kawo musu ya kawo musu mafita aka je aka dauki wannan sulhun to shine wannan dalilin da aka yi sulhul hudaybiyya daga nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai to tun an yi sulhu an tahira takar ya tahira takarda guda an bar manzo Allah takarda guda to tunda sun sun ce kada mu tafi to sai Allah ya ce kuma yanzu nan da suke tunda sun hito umara su yi tsawafi anan su zagaye wannan itaciya kowa ya je yanke abin yankansa ya sauke umararsa kai kuma dan khattabu ta gishe mai daga kamar ga su sun hito kuma ga su da yawa kuma a ce ba a zuwa ita wa annabin Allah ba dinin gaskiya bane ba annabin Allah kake ba shi haka ya ce to kowa shi yake lokacin ya shiga gidansa shi manzo Allah shiga kaiman da aka yi masa ransa a bace cewa ga sahabbai ba abun bai musu dadi ba amma dole su yi da'a da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a wa shugabanci kenan sai ummu salma ta tambaye manzo Allah me ke faruwa ya ce mi zai sa in ce a yi kaza kuma kowa ya ƙi ce ya rasu da ka ce aski gashin kanka da ka aske da kowa ya aske ka yanke sai su gani sai su aikata manzo Allah ya aske gashin kansa suka gani sai kowa ya fara aski annabi ya soke sai kowa ya soke aka wuce wuri to wannan shine sulhul hudaybiyya da aka yi sai kuma aka dawo daga makka aka dawo daga wannan wurin kuma ana cin masu cin nasara lokaci ya Allah saka da inna fatahna laka fathan mubina shi ne Allah yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da ba mun fahimci wannan sai ce faman nakasa duk wanda ya walwale alƙawal da yake tsakaninsa da Allah bayan an yi yarjejena cewa za a je an yi mubaya'a kuma ka since ka jaye ka walwale to fa inna ma yankuzu li nafsihi to yana tutar da kansa ya kakka tsammanin cewa wai dan ka janye addinin Allah zai samu matsala wallahi summa wallahi ba wani mutum a duniya don babu shi a ce musulunci bai karawa gaba babu shi ba wani mutum a duniya wai don kana wa Allah aiki ko dan agaji ne kai ko malami ne kai ko aramma ne kai ko ma waye kai a ce gudunmu da kake baiwa addini don ka tsaye da addini ya tsaya bai yiwa da kai da ba da kai ba wallahi sai musulunci ya ci gaba gwara a yi da kai da a ce ba a yi da kai annabi ne Allah ya aiko da annabtaka ko amma wallahi sai da ya bar garuruwan da ana kiran wani a duniya wanda ba Allah ba ƙarshe su Umar dan Khattab su suka yi musulunci wannan wurare ga manzon Allah baya duniya amma musulunci ya zo wurin da manzon Allah bai kai sa ba sai da aka wayi gari Umar bin Khattab lokacin khalifancinsa sai da turo wakili a Afirka har a sahabin annabi malam wanda ya ga annabi ido da ido sai zo Afirka nan kai balma har wannan kasar mai daraja sai da ya taka Ukba uku ba sai da shigo cikin Nijar tarihi ya tabbatar da sahabin annabi ya shigo cikin Nijar a wajen daraja ce ga 'yan Nijar ko? daraja ce wa 'yan Nijar cewa sahabin annabi ya shigo kuma ya karantar da mutane kuma ya ba su musulunci zamanin wa aka yi wannan zamanin umar ɗan khattab amma zamanin manzo Allah ba yi haka ba to ashe dan ka bi Allah daga farko kaga ba da gudunmuwa kai alhaji ne kana taimaka ana aikin alkhairi kai dan agaji ne kana yi kai malami ne kana sai ka ce an bata maka dare yanzu kai ka bari to sai Allah ya kawo wanda ba kai ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum jama'a mun baita yau da zan ce la qaddar la ce karatun nan na bari wallahi sai Allah ya kawo su ka fi mu kokari su yi aikin alkhairin nan da mu ba da mu sai an yi addinin nan ko kai ko kai sai an yi addama an jima ana yi to gwara ma a dinga yi da kai shi saka dinga roƙon Allah sabati in ka fara Allah ya tabbatar da kai aka har zuwa mutuwa kada ka yarda ka fara aikin alkhairi a ce kuma an waye gari ba da kai ba ciki yana cikin mafi hadarin al'amari a rayuwa adabin Allah yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine abin da yafi wanda aka dawwama akai ana yi ko da yaushe a ce kullun da kai ake ko da ko ya dan takaita ne ba amfanin ka fara aikin alkhairi kwana biyu ka bari bai da amfani shi so ake in ka fara wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka tabauta wa Allah har mutuwa ta zo maka to Allah ya ce wa man faman nakafa fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda watan ya ya walwale yarjejenarsa take tsakaninsa da Allah to ya rage wa ya walwale wa kansa ne bai tuka da Allah subhanahu wataala ba shi Allah in ka bota masa ma kanka in baka bauta wa Allah kanka ba bautar mai bauta bai kara Allah da komai shakiyancin shaki ya rage Allah da komai mun baita imanin mai imani bai kara Allah da komai kafircin kafiri bai kara bai rage Allah da komai da mutane da ba da mutanen ba Allah na da masu bauta masa duka ne baitul izza dake da kai ciki a sama ta bakwai annabi Allah ce a kullum mala'ika dubu yake shiga cikin sa duk rana ta Allah mala'iku ɗai bayan ɗai mala'iku dubu ke shiga a cikin wannan ɗakin kuma duk mala'ikin da ya shiga ya bauta wa Allah ya fita ba zai ƙara shiga ba sai an tashi alƙiyama hukun baita duk mala'ikin da ya shiga ya yi ibadarsa in ya fita ba zai ƙara shiga cikin wannan gida ba sai an tashi ƙiyama kuma kullum ne sai sun shiga kuma tira da Allah ya ci sama da ƙasa har zuwa tashi alƙiyama kullum dubu suke shiga raga dan kai ba wanda kaiwa ba kanka ne kaiwa shi yasa faman jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda yayi kokari kanka ne kaiwa dan kai ne Allah zai ba lada kai ne za a kai aljanna kai ne za a sa kan kama to Allah ya samu da mu tabbata akan aikin alkhairi Allah ka tsare mu da farawa da bari Allah ka sa in muka fara mu dawwama har zuwa mutuwa sai Allah ce wa man awfa bima ahada alaihi alaihi Allah duk wanda ya cika abin da yawa Allah alkawali abin da ka doko cewa zaka wa Allah na alkhairi da kuma mubaya'a da aka wa manzon Allah mutun ya tabbata akai har zuwa mutuwa to fa sayutihi ajran azima da sannan Allah subhanahu wataala zai bashi lada lada mai girma al-imamu ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-tantawi da al-imam al-mustafa al-adawi da al-imam sa'adi alaihi rahmatullahi ta suka ce fasayu'tihi ajran azima Allah da sannu Allah zai bashi lada mai girma suka ce ajran azima hiya aljannatu ce aljanna idan ka dauki alƙawli wa Allah zaka wa Allah aiki kuma kai da gasken gasken ko to in ka mutu aljanna ce kuma ka Allah ya sa mu dace da aljanna ba abun da yafi malam ko kamar ka wa Allah Allah ya karba maka wallahi malam bayin aikin bane ke da wuya karbo ce ke da wuya so yawa mutum zai ta aiki kuma amma ba Allah yake yi cikin wannan al'amarin ba shi yasa duk abin da za ka yi ka nemi yardar Allah a cikin sa ban ga dalilin da zai saya annabi Ibrahim yazo yana roƙa Allah rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana kuma kai kana ganin wai kai abun kirki dan kawo ne da azumi ko dan kai sadaka sai kana ganin kamar wani abun abun azo a gani ne kai yanzu idan aka tanta da abin da Allah ya yi maka ka ɗauka da kanka abin da Allah ya yi maka na rayuwa da kuma kai abin da kai wa Allah wanne ne da yawa ka wa kanka adalci abinda Allah yazo kaddara tsakaninku da Allah da kowanne misalin Allah zai cewa ni'ima ta uba da ne maka zaman kaskasan uban waye uban ka wannan ni'imar da Allah ya maka sai Allah ya ce ka biya nawa zaka uban ka kudi nawa zaka wa baka farashi kana ganin sallar shekara su tana biyan tana biyan matsayin tana biyan farashin babanka tambaya sallar shekara 50 tana biyan matsayin wannan abu ba za ta biye ba azumin da za ka yi wani abu ne mutum zai bayar a duniya da zai zama to matsayin babansa a duniya babu kuma sai Allah ya maka iyaye kuma ga kanne ga yanne duka wannan ni'ima ce ko to kaga in Allah ya ce ka biya su ba za ka iya yi ba daga shi Allah shi bukata ka dage ka wa Allah kawai malam ka dage ka wa Allah da ka aikinka bai ƙara Allah da komai wallahi kuma bai rishin yin kuma bai rage Allah da komai Allah ya samu wani lafiya to Allah ce zai shigar da shi aljanna aljanna wadda take mai girma shi da ajran azima dacewa da aljanna Allah ka samu dace da aljanna sai Allah ya ce aya ta gaba شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم نفعا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الذي سيقول لك المخلفون دسنو وإن بسجي ياكي با سكذونا أجدا ذا سدين مكة kai annabin Allah al-mukhallafun sune wasu kifi ta zuwa maka da aka kama hanya abin nan a sulhu ko kuma a fatuhu makka a wani mazance na malamai ko a fatuhu makka ko kuma a sulhu hudaybiyya to Allah ce da ya sannu munafukan da suka zauna a gida ba su tafi ba su tafi wajen yaki ba za su dinga ce maka min al'arabi daga cikin ƙauyawa na larabawa shagalatna amwaluna wa ahaluna wallahi dukiyarmu ne da ‘ya'ya suka shagaltar da mu irin yadda munafukan yanzu suke yi ko kuma ita ka ji mutum ya ce maka wallahi malam na neman shinkafa sai an yi da gaske zuwa makarantar nan waye gaya maka ainiya ce kawai malam kai ka zauna ka ta neman shinkafa tun ba ya ka girma shinkafa ita shinkafa nan duk kowa yana shi ka shabar shi da yatewa e kowa yi ne yake ya bari ya tafiya ce in ka ce za ka mida mu neman shinkafa da anniya to wala sai ka je gaban Allah baka wa Allah komai ba dole bautar Allah ne sai ka karanta sai ka je gaban malamai an koya maka to Allah ce da sannu wayanda basu je ba basu je ba a wayaki za su dinga cewa da kai basu ta zuwa Madina ba abin nan basu ta zuwa zuwa zuwa sulhul hudaybiya ba ko kuma zuwa fatu makka za su dinga cewa da kai shagalatin min al-a'rab da kauyawa to su waye al-a'rab da Allah ya faɗa a nan masu ka ce eh su ne wasu larabawa suke gehen Madina daga cikin su akwai akwai kabilar Ghifar kabilar ina ta kabilar su Abu Dharr al-Ghifari akwai suma Muzaina akwai Juhaina akwai Aslam akwai Ashja akwai Duwai akwai Addairu wayannan kabilun ba su fita ba to akwai munafikai daga cikinsu suna gehen mace Allah ke cewa wa min man haulakum munafiquna ko mun karanta a gewayen Madina ma akwai munafikai to wayannan kabilun ne Allah yake magana akan su to Allah yake cewa su dinga cewa da kai shagalatuna amwaluna me ma'ana shagalatuna amwaluna ai islahu amwalina mun tsaya ne kula da dukiya ka sai yanzu shago ba in babu kowa in babu yaro nagartacce mai kula maka to malam ka san aikin nan biye yi sai a kai kamar yara ka kawo maka iske balla to haka lika ka taimaka zuwa sai ka je zuwa aikin Allah ko ba a likewa ko bai likuwa to sai a like shi a je zuwa aikin Allah eh haka suka ce manzo Allah shagalatna amwaluna ai tsayawa gyara duke mu kula da neman kudi da wacece shi ya hana mu fita da kai wa ahluna kuma da aiwa masalih wa masalihu ahlina da da da matsalolin iyalinmu wallahi matsalolin na rayuwa yanzu abubuwan sai a hankali kaza da kaza da kaza da kaza babu kuma wanda zai dan doka daiwaniyar mu da yau da yau mu wake wake doka yau da sha duniya eh to ai shi Allah shi da ke doka yau mutane ko to kuma Allah yana doka yawunin ka ne in ka zaman to nasa to sai ka ce a'a kai ba daga cikin na Allah ba sai da yawunin ka ba zai yi ba haka in kana son Allah ya ka maka agaji to shine ka ba Allah lokacin ka sai Allah ya kula da al'amarin ka kuma bata iya da a'a ta yawan yawan zama kasuwa ba shi bane wake sa ai kudi ba yawan zama kasuwa wallahi ba shi bane ke sa ai kudi na sha fada nace akwai al'ummar da mu mun taso mun tarar da su iyaye ne gare mu mun taso su kakade ne gare mu amma tun wancan lokacin har zawwa yanzu wallahi saman keke suke yawo ba gaba ne kuma kullum sai sun je kasuwa a ramma kullum sai an fita kasuwa shekara arba'in hamsin mutum saman velo yake yawo kuma hanyar zuwa take yawo cikin garin nan to kana ganin bai da wayo kasuwanci ne ko tara kuɗi haka Allah ya kaddara masa yaushe aka aihe ka kan da motoci kala da kala ba dubara kanka bace ina dubara ke sanyawa ai kai baka saka mallaki abin kake da shi ba yanzu a wallahi ai a rayuwarka haka ne ko baka bane mutun nawa ne ka taso ka tar da shi shina cikin gidan haya ko an bashi ya zauna kuma kai da rasul taso ka Allah ya sa ka mallaka gida na kanka garin damun Allah ne wacce Allah bai kaddara masa samun wannan abun ba to daga kokarin zama kasuwa wallahi ba shi bane ke sawar ayi kudi inda zaman asa inda zaman zama asa zaman kasuwa ke sa mutun yayi kudi ko to ina tabbata muku dan gwace da bai kudi ba a duniya eh da bai kudi ba amma yanzu Afirka yayi kowa kudi ina yake zama shago yanzu shakara ga shago har kalla yawo kawai yake yi minti talatin za ka bai wa Allah ko awa guda bai hana maka komai wallahi wallahi bai hana maka komai Allah ya rufa mana asiri wannan yana nuna cewa ashe rishin tahiya aikin Allah saboda neman kuɗi da kuma kula da iyali ɗabi'a ce ta munafukai muna faɗa da babban murya idan kaga mutum ya yi tahiya karatun addini saboda tara kuɗi neman kuɗi ko larurar matarsa da diyarsa wallahi al'azim munafiki ne munafiki ke sa mutum ya zo na ki tahiya makaranta amma ba wani uzuri gaban Allah ka ce ba wani neman abinda Allah ya kaddara maka ka same shi wallahi sai ka same shi kuma abinda Allah ya ce ba da kai ba wallahi in gidan ku ake rabasa ba ake rabasa ba za a baka shi ba Allah ya sa mu wani lafiya to sai Allah yake cewa suka ce fastaghfir lana daka ya mun dan Allah ka roƙa mana gafara ka roƙa mana Allah subhanahu wataala ya gafarta mana amma fa yaqulu da bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim su fa sun faɗa ne ba da manufa da gaske ba a'a suna faɗa ne da bakinsu abinda ba cikin zuciyarsu ba haka tabbata ka ne game da sha'anin Allah annabi ya roƙa musu gafara ba su damu ba ko ya roƙa ko kada ya roƙa ba su damu da wannan ba su kawai da sun faɗa ne dan da su yi trompekin mutane sai a ji cewa a kamar sun yi kuskure ne suna neman gafarar Allah amma a zuciyarsu Allah ya san sun faɗa ne kawai haka dan wasa sai Allah shi to kulka ce da su faman yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a wai wani mutum ne yake da dama da iko na ya tunkude muku ko yake da yake mallaka muku yake da yake da damar ya mallaka muku abinda Allah ya hana muku faman yamliku lakum min Allah faman yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darra waye sai ya hana Allah subhanahu wataala ya azabtar da ku in Allah ya ga dama muku azaba tambaya ce Allah yake yi shi din Allah ya kaddara ka da talauci to Allah ya ce ka gaya masa wai wani mutum ne kake da shi a duniya wanda ya sai sa kai kudi a duniya akwai shi in Allah ya kaddara wa mutum zama a yadda yake Allah ya ce to faɗa min wanne kake da shi a duniya wanda ya sai ya ja maka abin da Allah bai baka ba babu shi au arada bikum naf'a ko kuma in Allah ya so ya amfana da kai da wani abu akwai wanda ya sai tunkuɗe maka wannan abun idan Allah ya so ka samu abu wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya halaka samu wannan abun in ku kaga ka nema baka samu to Allah ne bai kaddara ka samu ba in ku zaka shekara dubu ka ni kana nema in Allah bai ce da kai ba wallahi baka samu sa jama'a mun bai ci karatu in ka shekara dubu kana nema in Allah bai ce da kai ba wallahi wahala zaka ta yi a rayuwa ba yadda za a yi ka samu kuma kai fa ba Allah arama fa akwai wanda fa a kasar nan fa tun ba a yi maki neman shugabancin kasar kasar nan kuma yanzu bai samu ba ba ga su ba babu su tun ba a yi akwai da tun da aka wasu siyasa suke ta neman shugabancin kasar nan tun da aka dawo sun yi election da mamman kusuman sun yi ta da bare sun yi ta da tanja sun yi ta da isu sun yi ta da da da bazum kuma Allah bai kaddara ba eh ana wajen gani sun mutu haka nan sun mutu da guri sun mutu da guri sun mutu da guri Allah ne bai kaddara ba wanda ba taba tunanin su zaka su yi ba sai kuma su suka suka tayyin wanda su ba su ma taba neman ba ko kun bai ta yanzu shi Abdurrahman Jari ya taba neman shugabanci Salu Jibo da ya shugabanci ya taba neman shugabanci shi Ibrahim kafin ya nema kakin ya zama shugaban kakin ya taba nema ba saba nema ba Allah ne ya rubuta cewa za a yi wani shugaba a Nijar wai shi Ibrahim Bare mai nasara za a wanda baya cikin tsarin yan siyasa soji ne zai zo ya karbi mulki ta tsiya kuma ya zama shugaban kasa kuma daga baya Allah ya kaddara zai cire tenin ya dawo siyasan kuma ya ci zabe kuma sai Allah ya kaddara Salihu Jibo zai zo ya ci zai zo ya karbe sai kuma ya karbe haka ne kuma sai abin Allah ya kaddara shi ma zai fita tenin amma kuma zai ci ba sai ya zo ya fita haka Allah ya kaddara shi wannan Abdurrahman tanan yazo ya karba kuma sai ya nashi ya tattara ya tahiyarsa haka Allah yake al'amarin sa domin babu mai tabbatuwa a duniya wallahi to haka Allah yake al'amari in Allah ya ce sai kai duk duniya ta ce ba ta sai ta kuma ta wallahi yanzu ba irin gurji musa da wajen a Faransa da Amerika wasu mu Niger ba a mai da mulki aiwa yanzu amar wannan zancen yanzu zance ake na asasanta ya za su samu iraniyan ba shi wani ake yanzu izantar ake a zo a sa sun yarda shugabancin sa Allah ya kaddara ya ce sai yayi suka ce ba zai iya ba Allah ya ce dole sai yayi akwai magana ba mai magana to irin wannan zancen Allah ya ta maimaita sa a Qur'ani Al-An'ami Allah ce wa in wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe ka ya kaddara maka wani abu na jarrabawa cuta ko rashin lafiya ko wani abu na karya tattalin arziki da makabancin wannan Allah ce fala kashifa lahu illa hu babu wanda ya sanya kuranye maka wannan abun sai Allah subhanahu wataala babu shi in Allah ya jarrabe ka da wata musiba ta rashin lafiya ko ta karya tattalin arziki ko kuma ta ta bandarewa diya ko ta wani abu da ake jarraba mutane da shi Allah ce ka ji da kyau ka raba kanka da dahe-dahe ki gaskiya ka huta babu wani wanda ya isa ya mayar maka da wannan abu in ba Allah ba sai ce wa in yamsasaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kuma in in Allah ya ga dama ya kaddara maka alkhairi a rayuwa to dama shi Allah bi iko ne akan komi ba wanda ke cewa Allah dan me zaka wani ai wani ba za mu ba na mu bane a Yunus Allah ya rubuta irin wannan maganar Allah ce wa in yamsaka Allah bi durin fala kashifa lahu illa hu wa in yurdika bi khairin fala radda li fadlihi Allah ya ce idan Allah ya nufe ka da alkhairi to babu wanda yake kuran ya maka sai shi Allah in kuma ya nufe ka da da sharri ya nufe ka da sharri babu wanda ya sai cire maka wannan abu sai Allah kuma idan ya nufe ka da alkhairi to da kuma babu wanda sai mai da ma ya mai da maka wannan abun a fadar Allah yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha il fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha fala mursila lahu Allah ce idan Allah subhanahu ya bude wa dan annabi Adam ko kudi ko mulki ko shuhura ko wani abu da ake bayarwa to Allah ce sani dai babu wanda ya sai rike wannan abun dan babu wanda yake da yake da kod na Allah subhanahu wataala ban tana yayi bai kode kin wannan abun shi yasa ina mamaki da mutunan da Allah zai ba wani abu kuma yaje yana jin haushin sa a duniya ya mutuwa bai san abun da yake yi ba duk abin da ka gani da mutane ba wanda ya ba kansa wani abu a duniya babu shi ko akwai ba fa wani wanda ba wanda ya ba kansa kudi wallahi kai ka san inda ana inda inda mutun ke ba kansa kudi ko to da ya kuma da ce inda ko sun fi kowa kudi ba ga bane eh inda ana inda mutun ke ba kansa kudi sai ya kuma yana sai ya kwana ashibin tikata yana yana hadda kwaya ya gama da ita duka da hankalinsa gushi dan zai samu kudin kuma kuma sai Allah ya kaddara bai wuce da kwannan kullu shekara ta zai doka ta sauke talabkin ana ana ana biyan sa iya nan kira aikin sa Allah ya tsira shi me yana fa bai fahimtuwa sai karfe 10 na sahi ko 11 amma shi kafin ya fito an sauke talabkin ne da dama kai saka ganto Allah shi nake yi sakani da Allah in akwai hankali ya saka ganto Allah shi ne ke yi shi sa ba wanda ke ba kansa wani abu dole ka gani da wani abu a duniya to Allah ne ya bashi in kaga Allah ya ba mutum ko to yi masa fatan alkhairi Allah ya sanya wani lafiya kai roki Allah ya baka naka shikenan ka zauna lafiya kawai roƙa masa albarka Allah ya sa albarka cikin abin da Allah ya basa kuma Allah ya taimake sa akan yin aikin alkhairi gabanin ko ya tayya bar abin ko kuma abin ya tayya bar sa kai kuma ka roƙa ma kanka Allah ya baka abin da ya fi wancan alkhairi to da ana haka da an zauna lafiya to amma yanzu in waje take yi al'umma tana saurare ta gaji malamai da hasada da ka fara kawo ko maka fara kawo ko wanda kana shigar telamkin ne sai gaji ma kudi suna to shi wani ya shi na taso lokacin da baka da labari saboda Allah bai shawara da kai ba wanda Allah yake shawara da shi eh zai zo gaba gare ka yayin da kullu ka karantar da shi kai da musharsa kuma sai a waye gari shi ne mai gidanka wallahi shi ne dinga zuwa yana biyan kafe yikil wallahi kana nan kana kwantara a matsayin ka dan musharsa ka karantar da shi tun premier shi kuma gashi nan yau ya wuce mister yake aiki haka Allah ya kaddara a rayuwar kai ba ka iya canza wannan abun dan inda kana canza da kai kowa a duniya saboda kowa ya san kansa a rayuwa Allah ya sa mu yi lafiya sai Allah ce bal kana Allahu bima ta'maluna khabir sani dai Allah subhanahu wata'ala khabira sani dai Allah subhanahu wata'ala game da abin da kuke aikata wa mai bada labari sai Allah ya ce aya ta gaba أنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا sai ya ce wa mallam ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا walillahi mulku samawati ولله ملك السماوات والأرض mm.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء mm.
وكان الله غفورا رحيما wa'annan ayoyin guda ku sai gobe sai gobe in Allah ya kaddara insha Allah sai mu kwana anan ko abinda muka fada zato gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya kara mana soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna tabarin addu'a muna masu kankanta da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala ya biya wani kwazocin mu na alkhairi wannan wata na ramadana bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya kace a roƙe ka kana karbawa Allah muna kankanta da kai zuwa gare ka Allah kowanne da kalar bukatar sa anan Allah ka san bukatunmu Allah ka biya muna wannan kasar ta mu Allah ka ƙara mata albarkar zaman lafiya duk wanda ke nihin mu da shari Allah ka kamar masa da kayansa shugabannin nan mu Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka kama hannun su zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kama hannun su zuwa ga abin da yake daidai Allah ka sanya su kwatanta adalci wa al'ummar annabi Muhammad Allah ka sanya mu zaman to masu da'a wa gare su Allah ka gafarta mu ka ƙara mana rayuwa mu albarka ka tsare mana zurriyar mu ka sanya mu cika da kalmar la ilaha illallah wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh